بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci rana asabar yammacin 26 ga watan zulqa'da shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan maris mayu 24 ga watan mayu 2025 daga makarantar darul harisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar shehin mumal albani zaria allah ubangiji ya gafarta masa muna darussa takaitattu a cikin wannan makala mai taken alhawa wa atharuhu fil khilaf son zuciya da tasirinsa a wurin saɓani wannan zai zama wato turmi na bakwai kenan darasi na bakwai kenan insha Allah a cikin wannan jerin giya za mu ɗan koma baya kaɗan maimakon mu tashi daga shafi na 26 za mu koma shafi na 25 farkon magana inda ya ce amma ahalu da ilmi fa innahum yakhtalifuna fi ba'd masail al-ilmi wa hum mutahabbuna mujtami'una 'ala al-haqq yace ka gare su masana ilimi malamai na ilimin addinin musulunci sukan yi sabani akan wasu mas'aloli wasu rassan mas'aloli na ilimi amma a hakan kuma suna ci gaba da kaunatar junansu a bisa gaskiya mu'tasimuna bihablillahi kuma suna riko da igiya Allah kama kana sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yakhtalifuna fi ba'di ahkami shar'i wala yad'uhum dhalika ila tafarruq kamar yadda sahabbai suka kasance suna yin sabani akan wasu daga cikin hukunce-hukuncen shari'a amma kuma wannan baya jan su zuwa ga wato rabuwar kai wa an yakunu shi'an balantana su zama kungiya kungiya kullu fariqin yu'adil akhar kowace kungiya ta zama tana gaba da ɗayar kama ya hasulu yawma li kathirin mimman yaz'umu annahu min ahli al-ilm kamar yadda a yanzu haka yake faruwa tsakankanin mafi yawan mutanen da ke cewa su masana ilimi ne yanzu an yi saɓani to sai zama da dalilin rabuwa ƙungiya-ƙungiya da kuma dalilin gaba amma su a da saɓani baya zama haka wa zalika li annahum utasamu bi hablillahi jami'an kama amara Allah abin da yasa sahabbai su saɓani bai musu tasiri wajen raba kansu ba saboda sun yi riko da igiya Allah kamar yadda Allah ya umurta subhanahu wataala wa inna ma kana ikhtilafuhum fil istinbati wa i'malil fikri fi nusus shar'i wato saɓaninsu yakan kasance ne a wajen fahimta shine istinbak tsamo wasu hukunce-hukunce da kuma wajen da ya halasta mutum ya aiki da tunaninsa wajen fahimtar wani nassi kamar ka ɗauki hadisin la yusalli yana ahadukumul asara illa fi bani quraiba kamar ka ɗauki kissar ina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki niyyar aikin hajjinsa wasu suka ce a inda ya sallah raka biyu a cikin menene a inda ya sallar raka'a biyu a cikin masallaci a zulhulaifa wasu suka ce da ya fito ya hau kan abin hawa wasu suka ce sai da abin hawan kamar jabiru kenan sai da abin hawan ya motsa to kowa yayi istinbatin yayi istinbati ne kowa daga abin da ya gani domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce anan na dauki harama ba amma wasu sun gashi a cikin masallaci wasu sun gan shi sanda yake hawa abun hawa wasu sun gan shi sanda yake motsa abun hawan kuma a koyaushe yana talbiya da aka kowa sai ba da labarin abinda tunanin shi ya kai zuwa gare shi wa kulliyatihi da kuma ka'idoji ga mammu fi ma lam yajidu fihi nassan a abinda ba su samu nassi karara ba game da shi sai su amfani da fahimtar su ta addini sai su ainihin wato amfani da kwakwalwarsu sai su tattauna ya ce mislu ikhtilafihim fi irsil jaddi ma'al ikhwati fahumidu wa ujiru ala zalika sakamakon haka sai aka yaba wa aikinsu kuma suka samu lada mislu ikhtilafihim fi irsil jaddi ma'al ikhwa kamar sabanin da suke da shi akan yanayin yadda ya kamata gado ya kasance idan ya hada tsakankanin kaka da kuma 'yan uwa maza wafi jawazi bai'i ummahatil auladi da batu game da halascin sayar da wato mace baiwa wadda aka sadaka ita kuma ta haifi 'ya'ya ma mai gidanta wa fil mushrika da hukuncin mace sadaka wadda take malaya aka yi ne wai kana tana ba mana hankali lakaban mu yi katun mu kawai iya wanda suke nan su suke san ji wanda baya nan ba dole sai ya ji ba wa gairi zalika wa fi mas wa fi wa fi talaqi wa fi wa fi talaqi qabla nikahi da batu akan saki kamar wanda ya shaddanta wa kanshi saki kafin a yi aure sukan kawo wannan mas'ala mutum ya ce duk matar da ya aura to ta saku to shin ran da ya aure za ta saku ko ba za ta saku ba wasu suka ce eh wasu suka ce ba haka ba wa fi masailil buyu'i da kuma mas'alolin kasuwanci da cinikayya mabambanta wa ghairi zalika kathirun da da abubuwa da yawa wanda ba wannan ba kullu wahidin yukhalifu al-akhar kowannen su yakan saba wa dan uwan shi wa ma zalika kanu mutawaddina duk da aka san kasance masu kaunar juna mutana sihina masu yi wa juna nasiha rabitatul ukhuwatul islamiyya qawiyatun bainahum akwai wato yan uwantaka ta musulunci mai karfi a tsakankanin su wannan haka su suka kasance saboda sabani a wurin su yazo ne a bisa kyakkyawar manufa to mu kuma a yanzu zaka ga sabani ya wayi gari ɗaya daga cikin sabubban adawa duk wanda ra'ayinka ya saba da ra'ayinsa to wannan kada ya isa dalilin da za ku yi gaba ya isa dalilin da za ku raba masallaci ku raba tunani ku raba kungiya sannan kuma kowa ya ja jama'arsa kuma waɗannan jama'a kowa ya dinga yin gaba da ɗayan jama'a saboda na farko kamar da malam albani ya shafa da Allah ya gafarta mishi galibin masu shiga sabanin ma dama ba su kai su shiga ba ba ma malami bane da asalin ma'anar kalmar ilimi ba su kai ba kawai mutane ne da suka yi wa kansu ta'annuki ko suka yi gaggawa ko kuma aka ziga su ko kuma yanayi ya ba su dama rashin malamai hata idan lam yabqa alimun saboda haka idan mutum ya shiga cikin harkar ba zai tsaya daidai abin da ya kamata da abin da zai iya ba sai ya shiga har beyond abin da zai iya to sannan kuma da tasirin ita kanta wannan ɗabi'ar ta alhawa san rai ɗin mutum yana ji yana gani ya bi san ransa ya bar shari'a da kuma mummunar manufa kamar da muka ji a baya ambata wani dama yana so ne kawai ya more ko yana so ne kawai a yi rikici da shi don haka da ya ji zancen wani abokin tattaunawarsa kafin ya gama fahimtar zancen ya fara raddi da kuma akwai a tashaffi wato kamar ka ce ɗaukar fansa wane ya taba yi min to bari kawai nima yanzu na samu ko da rabin dama ce bari ne masa waɗannan abubuwa da ire-iren su suka ja sabani ya zama a yanzu dalili na tashin tashi na tsakanin mutane Allah ya kyauta sai saki kawo ta magana yace qala shatibi al-imamu shatibi ya fada a cikin muwafaqat yace kullu mas'alatin hadathat fil islam fahtalafa an-nasu fiha wa lam yurith dhalika al-ikhtilaf bainahum adawatan wala baghdha wala furqa alimna annaha min masailil islam duk sanda kaga wani abu ya faru tsakanin musulmai kuma sai akai sabani wannan sabanin kuma amma bai gadar musu da kiyayya da gaba da tashin tashina ba to da gaske ne wannan shi kanshi sabanin wata matsala ce a cikin addini idan don Allah ne abin idan abin wanda Allah yake so ne to ba zai gadar da fitina ba wa kullu mas'alatin qara'at idan ko wata mas'ala ta taso fa aujabatil adawata sai ta sai ta jawo gaba wattanabuza ta jawo jifan jifan juna da da kalmomi wattanafura ta jawo wato nisantar juna wal qati'a ta raba tsakankanin juna alimna anna halisat min amri ad-din fi shay'in to ba ba addini bane duniya yake nufi duk sabanin da zai zama daga shi rikici gaba fada raba masallaci jifin juna da munanan kalmomi cito wannan yana cewa asalin abin da ake tattaunawa to ba addini bane domin shi addinin asali ka'idar shi kira zuwa ga haduwan musulmi da yi wa junansu afuwa da yi wa junansu nasiha to idan ya zama ga wata mas'ala da sunan addini ake yinta amma kuma sakamakonta a rabuwar kan mutane sakamakonta fitina tsakankanin mutane sakamakonta rabuwar zumunta da sauransu ya ce to wannan yana cewa wannan matsalar ba haka addini ya karantar da ita ba ya ce wa anna hallati uniya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirul ayati wa hiya qawluhu ta'ala kuma irin ta ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akan ta cikin fassara fadin Allah cikin an'am da Allah yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lalle wanda suka rarraba addinin suka zama kungiya kungiya fa yajibu ala kulli dhi dinin wa aqlin an yajtaniba malam shatibi yace in dai kai da gaske addini kake kuma kana da hankali to ka gujewa participating a cikin duk wata mas'ala wadda ake tunanin addini ce amma kuma kullum ba abin da take ja illa rigima da tashin tashina da fada da jayayya shi to ka guji shiga irin wannan indai kana da hankali kana da addini wa dalilu zalika qawlu ta'ala fadan Allah da yace wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana ce ku tuna wato yadda Allah ya muku ni'ima da kuna matsayin abokan gaba da juna Allah ya hada zakatanku sai kuka wayi gari da ni'ima Allah kuka zama yan uwa almisali jama'a a ce ga wani masallaci an zo za a yi wani darasi wasu sun ce wallahi ba za a yi ba rikici ya tashi har ana fasa gilashi ana kiran yan sanda to wannan daga gani kasan ba addini bane to abinda zaka yi wa kanka kai a matsayinka na individual ka janye jikinka daga wannan harkar ko kai ne malamin ka ce kawai na haƙura jama'a ba sai an yi ba kai zama dalilin fitina ko kai ne shugaban masallacin ka ce jama'a don Allah ya haƙuri wannan abin a haƙura amma in ya zama na kai ne kan gaba wajen wannan rigima wanda a sanadiyarta ta yi sai a ce to shikenan sai wani wani mai kuɗi ya ce to shikenan ku suwa ne ku zo ba ku wani masallaci ku kyale musu wannan sai ya ja ku je ya buɗe muku wani masallaci shikenan kuma ku ci gaba da rafka ko kuma ya ce to ga ni lauya ne bar aje kotu a yi rigima daga jin wannan kasan ba addini ba ne kada wani ya ce maka wai addini yake san zuciyoyi mutane ne duk abin da za a ce da sunan addini amma sai ya jawo rigima sai ya jawo fitina musulmi isu isu ahlus sunna to wani abu ne can daban amma wanda sabanin karatu sabanin fahimtar karatu wanda zai wannan zai faɗi abin da ya fahimta wannan ma ya faɗi abin da ya fahimta wannan ya karantar da abin da ya karatun shi ya tike a kai wanda mai kata da abinda karatun shi ya tike a kai wannan tun sahabbai sun yi shi kenan kuma ya wuce kowa ya tsaya iya fahimtarsa ko ya tsaya iya abinda ilimin shi ya kai gare shi ba tare da zagi ko cin mutunci ko bayayya ba to wannan yana cikin kalca na karatun musulunci babu komai game da wannan amma da abin da ya zama sanadiyar rigima sanadiyar fitina sanadiyar sai an je 'yan sanda suna raba mutane abin nan suna raba mai aiki cewa ne suna sulhu har su dinga gaggaya muku magana halama dpo ma kafiri ne ya ce kun ji kunya kuna musulmai yanzu sai an zo rikicin masallaci sai an zo police station ƙasa haka suke faɗa duk ku ji kunya gaba ɗayanku amma kuma da jin kunyan ku kasa yi wa junanku ahuwa to wannan fitina ce da ma abin gudu ne kuma ba abin ka shiga bane kuma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan fitina wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye alkhairi wanda yake tsaye yafi wanda ya taka yaje inda yake wanda ya taka inda yaje inda ake yafi wanda yake sa'ayi wanda ke ƙara rura wuta wanda zai ce ayi kaza ka ayi kaza to a same ka nesa iya yadda zaka iya nesanta irin wannan fitina to a same ka nesa da ita don babu abin da ta illa ƙara raunata al'umma musulmi Allah ka fare yace fa idza ikhtalafu wa taqatahu idan mutane suka yi sabani har suka rabu da junansu kana zalika li hadathin ahadasuhu min ittiba'il hawa zaka ga cewa dalilin haka shine wani abu da suka kirkiro wanda ya tada wannan fitina zai zama ya kirkiro wani abu ne na san ran shi san shugabanci san shuhura san fitina ko kuma ma agent ne shi na wasu daga gefe kamar yadda yake faruwa wasu lokuta wato akwai wanda suke ziga shi makiya na cikin gida ko na waje da ke ziga shi don tada fitina fal islamu yad'u ila al-ulfa musulunci yana kira zuwa ga haɗin kai wata hab da ƙaunar juna wata rahum da tausaya wa juna wata atuf da yi wa juna laushin magana fa kullu ra'ayin adda ila khilafin ila khilafi zalika fa kharaja an ad-din fa kharijun an ad-din malam shatibi yace duk wani tunani wanda a cikin shi babu haɗin kan musulmi babu ƙaunar juna babu tausaya wa juna shi to wannan ya fita daga da'irar musulunci duk wani tunani da zai jawo rabuwar kan musulmi ko gaba tsakaninsu ko kiyayya ko bayayyar zance wannan ya fita daga abinda musulunci yake kira zuwa gare shi inji al-imamu ash-shatibi a cikin littafin sa al-muwafaqat babu shakka wannan gabata da muhimmanci kwarai da gaskiya ta warware mutane da dama matsalolin su والتفسير الذي أشار إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر به قوله تعالى abinda shatibi ya ishara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasara faɗin Allah Allah innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in inma amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu ya'malun cikin an'am huwa ma zakarahu ma zakarahu an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat Aisha tace ya rasulullah ya manzon Allah innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an da Allah ya ce lalle wanda suka rarraba addinin suka zama kungiya kungiya sai ta ce manzon Allah hum ashabul ahwa'i wa ashabul bid'i wa ashabid dalalati min hadhihi al umma shin kana ana nufin yan masoya zuciya da yan bid'a da mazuwa bata a wannan al'umma sai annabi ya ce Aisha inna likulli dhanbin tauba ma khala ashabil ahwa'i wal bid'i laysa lahum tauba shi lalle kowane zunubi idan mutum ya tuba ya bashi to Allah madaukakin sarki yana karban tubarsa tun daga kan shirka da kaba'ira da duk sauran zunubai wanda duk ya tuba a cikin sunnar Allah to Allah yana karban tubarsa matakar bai kai gargara ba ko amma banda yan bid'a wa ana bari'un minhum wa hum minni burra nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ni nayi baran baranda yan bid'a kuma su ma sun yi baran baranda ni wani hadisi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hakimu tirmidhi ruwaito shi a cikin littafinsa da ibnu mardawiya da limamu tabarani a cikin mu'jamul kabir da abu sheikh al-asfahani sai dai bai inganta ba akwai isnadinsa akwai wani mutum mai suna abbad ibnu kathir abbad ibnu kathir al-thaqafi mutumin garin basara ya kasance cikin mutane zahidai masu tsananin bauta da gudun duniya ya zauna kasan makka to irin wannan dama galibinsu sukan samu matsala game da hadisansu saboda damuwarsu kawai game da istighfari da salati da sallar dare da kuka da al'inabatu ilallah to ba sa rike hadisansu saboda ka hadisin shi hadisan shi ba su da kyau sam shine roto na hadisi da da ake yawan faɗan shi algibatu ashaddu min az-zina wai laifin mutum kaji ya ce ai shi baya gulma ai gulma ta fi zina laifi to hadisin dai dama maturuki ne shi ma kamar wannan da dake shi wannan din yana da wasu abubuwa da za su taimaki ma'anar shi ta tsaya shine kasancewar lalle da gaske ne yan bid'a suna cikin mafiya sharri a cikin al'umma kamar da Annabi ya ce kullu bid'atin darara kullu dalalatin finnar sannan kuma ya tabbata cewa lallai wato duk wanda ya tuba cikin musulmi yana su Allah yana karban tuba sa to ma'anarsa tana da shawahid amma dai a isnadance hadisi ne sakit wallahu a'lam malam ya kara cewa wa qala shatibi aidan al-imam shatibi ya kara cewa a cikin wannan karin kuma a cikin al-iktisab bis sunna yace yambagi an tuzkara awsafu ahli al-bid'i wala yu'ayyanuna bi'ayanihim idan mutum yazo yin bid'a yazo yin raddi ga bid'a yazo yin raddi ga wata mas'ala yace to abinda ya dace shine kada a ambaci sunayen yan bid'a amma dai a ambaci siffofin su a ce masu kaza masu kaza kaka ce wani dan wani ko kuma haka sa mishi ma wani lakabi na batanci ko na cutarwa ko ka kira shi da sunan wata dabba ko ka kira shi da sunan zagi kaji an ce wawa sakarai matsiyaci dan wiwi dan zina dan kaza dan nan ba garin su bane jahili waɗanda kalmomin duka dawon ba su ma dace da da mutum duk wanda yake so wato wato abin nan abin nan ma'aunin zunubin shi ya karye nauyi duk wanda yake saka wannan ba su dace da shi ba to amma sai ka ji mutum da sunan malanta yana wannan ya wuce nan ma ya faɗi sunan sunan mutum ya aibata shi da sauransu wannan duk wanda kai wa haka babu yadda za a yi ya fahimce ka kuma kai baka zama yanzu mai yin bayani da sunan nasiha ba mai nasiha ai tausasawa yake yi don a fahimce shi to baka zama haka ba wani magana shatibi ce ce wala yu'ayyinuna bi ayanihim li alla yakuna dhalika da'in ila al-furqati wal wahshati wa adami al-ulfati allati amara Allahu biha wa rasuluhu yace saboda kada haka ya jawo zuwa ga rabuwar kai da nisantar juna da rashin fahimtar juna abinda Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi umarni da cewa kada ai qala ta'ala saboda Allah ya ce wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da ikiya Allah kada ku rarraba wannan wannan shine al'asul al'asul game da bayani akan yan bid'a a faɗi ausa sufofinsu da barnarsu a kuma faɗi mai gyara cikin kalmomi wanda suke sun dace da da al'adar ilimi da dattaku amma idan ta kama idan ta kama an ga akwai wata maslaha to ana iya kama sunan waɗanda suka cancanta a kama sunansu a cikinsu haka za mu gani daga alkur'ani mai girma idan mutum ya zama wani babba ne a cikin barna ya kai ya kawo to ana iya ambatan sunan shi duka yawan kafirai da Allah madaukakin sarki ya ishara zuwa gare su a cikin alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamani da su mutum da ya aka ambata shine Abu Abu Abu Lahab sa Abu Jahl duk ba kira su da sunayen su ba su Uqbah ibn Abi Mu'ayth su Al-Asi ibn Wa'il su abin nan baban su mugira din nan mai sunan shi al-mugir ibn shu'ba baban shi da sauransu dai kafirai wanda suka suka dasa gaba da musulunci ba ambace su ba amma ana ana bada labarin abin da suka yi to haka a cikin manyan kafiran da da aka yi gwarazan kafirai wanda suka kai zaka yi cewa sun ci Nobel Prize a kafirci Fir'auna kai aka ta ambata amma sauran ba ambace su ba sai dai ayi ishara misali kafirai irin su lamarudu irin su wannan da aka ce bil'amu dan ba'ura da ire-irensu da wannan sarkin azzalimi da ya ce shi ma Allah ne na ashabul kafi duk ba ambaci sunansu sai ambaci labarinsu don ya zama izina babu ambatan suna to ƙwar'ani ya nuna mana kenan akwai inda maslaha take iya kamawa a ambata in ya kama da ya zama wannan kafirin ya kai kowannan dan bid'an ya kai rukuni a wannan sabgar amma kuma shi ma ambatan shi za a ambace shi da yadda yake fir'auna to fir'auna a kira shi da sunan shi fir'auna ba a ce dan iska ko dan wuta ko dan zina ko dan dan baki duk ba a kira shi da wannan ba ba a kira shi da suna na aibatawa sunan shi na yanka to wannan shine manhajin qur'ani inda ta kama ambata inda bata kama ba shine asali ba sai ya ambata ba to haka ta mutanen kirki al'aslu ba a ambatan abinda yake ka'ida ce amma qur'ani bai ambatan sunan mutane abinda yake qawaid ne amma jiba girman sayyidina abubakar da kusance shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kira sunan shi a cikin alqur'ani bayan da aka kira sunan Umar bayan da aka kira sunan Uthman bayan da aka kira sunan Ali hatta Aisha da aka yi kissarta akan akan akan mai sunan shi al-ifk a cikin kisar gaba ɗaya ba a ce wance bace babu sunanta a wurin ko sunan babanta ko sunan wanda ya mata ƙazafin ko sunan wanda suka suka cancanta a musu bulala duk ba ambata za ka kisa za ka yi cewa kurma kisa ce ko sai dai kai in ka san background ɗin abin ka san me ya faru ka karanta wa sadisai to wannan shine manhajin qur'ani game da tattauna masail da suka shafi mutane saboda wannan zai tseratar da kai daga abubuwa tsayawa da za su yi baya na fasadi idan mutum idan yabo ne aka yawaita ambatan mutum a yabo ana iya kwashe mishi kaba yana iya ruduwa da wannan yabon da aka ƙurani bai ambata inda ƙurani ka je ya ambata matsala ce ta zama khasa kamar falon makada raidu min hawa tsara matsala ce ta kususiya ba ta maimaitu ba da aka ambata idan wajen wato mahallin zammi ne aka yawaita ambatan mutum ana ce mishi wane dan wane wane dan wane ana ta caccaka shi ana ta gurzar shi to ba zai taba tuba ba kalla kaga tunda ake wa'azi ake kiran wani dan bid'a ana ana ana aibata shi shi ne ba zai tuba ba na kusa da shi ba za su tuba ba to kaga ashe ba a ci ribar abinda ake so a yi magana akai ba a sannan in ta kama ya tuba idan Allah ya mishi gamdakatar ya tuba to zai zama cewa yana cikin jin kunya da haraji kuma da kuka ambace shi kuma cikin jin kunya da haraji lokacin da Ikrimah ibn Abi Jahl ya musulunta sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tankiya ma wasu cikin sahabbai da suke da dabi'ar in an zauna a dinga ambatan baban shi ana zage shi kaga baban nashi ba kafiri ne ya mutu kafiri amma yanzu dan ya musulunta amma annabi ya ce ku daina ambatan shi kamar annabi yake cewa la tu'dul amwata amin la tasubul amwata fa tu'dul ahya kar ku dinga zagin matattu sai ku cutar da masoyan su rayayyu sannan kuma a zamanance a zamanance ayi rayuwar da muke yi idan ka je ka ambaci mutum ka faɗi aibi a kansa idan yafi ka iya rigima wala sai ka kwana ciki ko da aibin da gaske aibin shi ne zai je ya haɗa baki da lauyoyi a ce defamation of character a ce kaza kaza shikenan a tafi da kogun 'yan sanda kogun sss kogun alkali yanzu nan sai ka raina kanka yanzu nan sai ciko ya biyo getai kana kuma duk da haka gaji mutum saboda saboda wato rashin yi wa kai fada ya dawo ya dinga cewa wai ai ai duk da'awa ce ba da'awa bace wannan rashin hankali ne kaje kai rashin hankali ne ba da'awa bace kai zama da cewa mu dauka kawai da'awar da muke yi kawai wai iya waɗanda suka taso yanayi yasa suka yadda da mu iyakacin su kawai muke so su yadda da mu waɗanda abinda muke suke ganin shi a matsayin default ba ma so wani ya tuba ya bar ɓarnar da yake samu shirya da muke to irin wannan yanayin da muke yi na galatsi tsarin shi kenan sai dai mu kai iya mu imu imu da mu da ƴaƴanmu da wanda muka haifa amma wani daga kiristanci ko daga bid'a ta, ta, sufanci ko daga bid'a ta shi'anci bai taɓa iya sauraron ma abin da muke balantana ya fahimce mu saboda da ya saurara zai ji kawai zagi yake zai ce kawai ana zagin iyayenmu ya ce ana mana batanci ana mana ƙazafi amma ya ji magana ce na tsantsiya kamar yadda ƙwar'ani yake magana a natse ko yadda manzala sai suna yake ba da hukunci a natse to sai ka ga ya iya idan Allah ya mishi gamdakatar ya iya saurarawa saurarawa wanda zai iya fahimta to sai Allah ya taimaka maka kai ne wa'azin sai ka samu falalar li an yahdi Allahu bikam ra'an wahidan khairul laka min humarin ni'am amma kaman masu wa'azi suna ganin ko wannan hadisin baya cikin su baya cikin falar da suke nema Allah shine mafi sani malam ya ci gaba da cewa wato malam shatibi da ake dauko mana magana da gare shi kenan yace kuma Allah yace fataqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah kuma ku sulunta tsakankanin junanku wa qala kuma Allah yace wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a da mun karanta wannan baya wa fil hadisi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda yake cikin a wannan hadisin bukhari ne ko da muslim la tahasadu kar ku dinga yi junanku hasada wala tadabaru kar ku dinga cin dunduniyar junanku wala tabagadu kar ku dinga gaba da kiyaya ga junanku Allah annabi ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah ɗan uwan juna wa amara alaihi salatu wassalam bi islahi zatil bayn nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da sulhun ta tsakankanin mutane wa akhbara anna fasada zatil bayn hiya al halika yace kuma samun batanci da rashin fahimtar juna tsakanin musulmi ya zama ana da rigima tsakankanin juna wannan ita ce alhalika alhalika ita ce mai aski addini wa annaha tahluqu din tana yi ma addini tasgaro wa shari'atu tafihatun bi hadha al-ma'an shari'ar musulunci tana da hadisai da suka zo da yawa akan wannan mas'ala duk wannan magana al-imamu ash-shatibi ne a cikin al-ittisab يعني أن من قواعد الشرع ومن مقتضيات الإيمان الاعتصام بكتاب الله yana nufin daga cikin ƙa'idojin shari'a da abin da musulunci ya zo da shi akwai riko da littafin Allah alwahdatu alal haqqi wal ittifaqu alayhi samun haduwar kai akan gaskiya da kuma samun haɗin kai akan ita gaskiyar wa anna tarka lihtida'i li hadha ad-din yurithu al-ikhtilaf wa shiqaq da kuma cewa rashin ɗaukar shiriyar da ta dace akan wannan addini rashin bin tafarkin da ya dace yakan gadar da wato saɓani da rarrabuwa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad tadaw wa in tawallaw fa innahu fi shiqaq idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to sun shirya idan kuma suka kauce to suna cikin shiqaq rarrabuwa قال تعالى الله فالله تعالى أوجب علينا أن نجعل اجتماعنا ووحدتنا بكتابه الله يا قدر يا يا يا hukunta mana cewa lalle haduwar kanmu da da dayautakar mu ta zama akan ƙarshen tafin Allah fa alaihi najtami'u wa bihi na'tasim shine mahadin mu shine abu rukon mu la bi auda'in za'ifatin ba da wasu wato ka'idoji na ƙarya ba wala bi mazahiba muhtara'a ko wasu mazhabobi kirkiraru wala bi jinsiyatin ya atazzu biha ko kuma da jinsiya wato dan kasa kaza da dan kasa kaza wanda ya utazzu biha wanda ake alfari ta cewa ni dan Saudiya ne ni dan Najeriya ne ni dan Faransa ne misali wala bi siyasatin batila ba kuma Allah bai yadda mu ce bari mu kashe kashin wani tsarin siyasa na barna mu ce da shi zamu yi amfani wajen hada kai ba mabniyatin ala ghairil haqqi wal huda wanda ba sa ta akan gaskiya da shari'a ba wani hana an tafarruki wa tafakkuki wal infisab Allah ya hana mu rabuwa da tsatsagewa da tawari ba da hada lijtimai wal itisam bayan an riga an hadu lima fi zalika min zawali al wahdati saboda wannan yana kawar da haɗin kai allati hiya manatul izzati wal quwwa wanda haɗin kan kuma shine bigiran samun ƙarfin mu da izzar mu a matsayin mu na musulmai wa bil izzati ya'tazzu al haqu idan muka zama muna da izza sai gaskiya ta samu daukaka fa ya'alu alal batil tafi ƙarfin ƙarya wa bil quwwati yuhfazu huwa wa ahlihi min hajamatul a'da shi ko musulunci da shi da mutanansa sai in ana da ƙarfi ne za a katange shi daga farmakin abokan gaba wa maka'idihim da makirce-makircensu wannan ya ƙari ko?